بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله أتيت ونكراتم مختصر الخليل cikin fikihun malikiya yau kuma dai Allah ya kaddara za mu ci gaba da karatun insha Allah daidai abin da ya sauwaka muna roƙon Allah ya ba mu fahimta kuma Allah ganar da mu ma'anonin abin da mu gane ba albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mun kwana a inda Sheikh Khalil yake cewa wa bana bi niyyatin inna siya mutlaqan wa in azaza ما لم يدل بجفاف أعضاء بزمن اعتدل أو سنة خلاف وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عزز ما لم يدل بجفاف بجفاف أعداء بزمن اعتدل أو سنة خلاف mun tattauna wannan matsalar sosai a karatun da gabata yanzu za mu tashi daga inda ke cewa wani ya tura da hadith in dalwaji yanzu zai fara maganar niyya abin da aka saba a littattafan fiqhu shine in za a faɗi fara'idul wudu'i a fara da niyya an niyyatu amma Sheikh Khalil nan ya saba ya zo da bakon abu shine jinkirta niyya ya kai ta ƙarshe daga nan dai ba zai ba wata farillan alwala da za a faɗa kuma shikenan to malamai sun tattauna wai me yasa abun nan zance mafi kyau dai shine shi Sheikh Khalil ba matsalar da ya mata bayani da yawa a cikin harilan alwalan kamar niyya ne to tun da ita tana da magana da yawa to sai kai ta ƙarshe wato daga ita kawai ya rufe da ita kenan to wannan shi kuma mun sani akwai magana da yawa kan menene niyyat ko iradatu akwai su da yawa a maganganu da yawa a cikin usul kuma shahararru maganganu ala'ai halin je nan kawai maganar da zamu shi ne niyya kawai mu faɗe ta da hausa ma kuma niyya ake cewa idan mutum ya zo alwala wani niyya zai yi kuma a ina zai yi niyya ita alwala ta saba da sauran abubuwa kaɗan ita ba daga fara ba daga fara ta ake yin niyya ba a yadda dai tsarin alwalamu take yadda aka fi sabawa da shi sai an je farilla ta farko farilla ta farko take wanke fuska ne aka su malika suka tafi akai duk da dai an samu wasu cikin malika amma sun ce a daga farko ba tunda Allah ya ce ya lazina ni za kuntum ila salati tashin nan na tashin nan shine min kawai shine fadillan farko tunda idza kuntum to amma dai abin da ya fi shahara shine a fara da wanke hannaye a yi kuskuren baki a yi shaka a hanci sannan a zo a yi kuskuren baki a tofar a yi shaka a face sannan a zo wanke fuska to duk waɗancan na farkon sunan ne yanzu niya ga mahallinta nan wajen wanke fuska kenan ne ta sifatin da farko. To, wani niyya mutum zai yi sai ce wa niyyatu raf'il hadasi inda alwajhi. Mutum zai yi niyyan ɗauke hadasi. Tunda da lafiya kalau kake, ai kawai sallar ka zaka yi. Wani dalili ne yasa alwala ka ta ɓaci, ka karye, za ka sake, to wannan dalilin sunansa hadasi. Dama shi hadasi shine wasu wani sifa da ba a ganinsa. amma in yana nan kuma zai hana yin ibada zai hana sallah da sauransu to shine shine hada to za ka yi niyya yanzu alwalan nan da zan yi na yi niyya zan ɗauke wannan abin da yake hadasi abin nan da ya hana ni ba zai yi in sallah ba ba zai yi tsawafi ba to yanzu zan tawar da shi shine ya tura fil hadasi inda lodi kuma khalil yace a wajen wanke fuska ake yin wannan niyya ko wanke fuska ne a farko ko mun san maganan muwalati yadda yake a gun fuqahau shin jera alwala dole ne ko ba dole bane zaka iya ka faro daga kafa misali ka wanke kafan ka kawai kai ta farillan ka wanke kafa ka yi shafan kai sai ka zo ka wanke hannu sai ka zo ka wanke fuska sai ka zo ka jujjuya shi to jerawan sunna ce mai ƙarfi a cikin alwala ka fara da yadda tsarin da ake yanzu kar ka jirkita shi to da a kaddara da fuska kawai ka fara alwalan ka fuska kawai ka fara wankewa to anan za ka yi niyya to in kuma da kafa ka faro fa ita ce ta zama farilan farko alwalan ka to anan za ka yi niyya in shafar kai da shi ka fara fa to da anan za ka yi niyya wato duk farilla ta farko da ka ɗauka ita ka fara yi to anan ne za ka yi niyya nan ya ce inda alwaji saboda abin da yake tartibi na alwala sananne ma'arufi mashhuri da aka saba da shi shine wanke fuska shine farilla ta farko a istibahatu mamnu'in ko kuma kai niyya zaka halasta abun da da an hana kai kana da da abun nan hadasi a jikinka ko kabasi ba zai yi kai kada kaɗau alkur'ani ba ba zai yi kai tsawafi ba ba zai yi kai yi sallah ba to yanzu za ka halasta abin da da aka hana ka yi da wannan alwalan naka shi ma in kai wannan niyan shi to wato dai niyoyin ba ɗaya bane ba kala ɗaya bane kashi da ce wa in ma a taɓa rudi ko da ka haɗa tare da sanyaya jiki ka haɗa tare da sanyaya jiki na yi niyan yin alwala a hannu guda kuma kuskure mace ko kuma ta dafa shi da dafa kuma lokacin misali sanyi ruwa mai ɗan ɗumi to maimakon ka wanke jikin kawai haka nan siddan to sai ka niyan alwala za ka yi ka yi wannan niyan raf'ul hadasi ko yake ba hatu mamnu'i amma kuma ga kuma ɗan wanke jiki da ɗan jin ɗan ɗumi wannan ma duk yayi أو أخرج بعد المستباهي ko kuma niyya mutum ya yi niyya amma sai ya fidda wani abu mustabahi wani abu da aka halasta masa ya yi da alwala amma sai ya cire wato nan auɗin nan akwai in kuma a bayanta ka ganin da ya ce ta mamnu'in wa in ma a tabarrudi wannan in in zaka zaka dawo da ita nan sai ka ce wa in akhraja ba'da al-mustabahi ko da ya fitta ya cire wani abu cikin abubuwan da suka halatta aida alwala misali mutum yanzu ya yi niyya zai yi alwala amma a zahar kawai zai ita. Ai yanzu an halasta masa yi alwala ya yi a zahar ya yi da asar ya yi duka inda bata kare ba zai yi. Amma shi a niyyarsa dama a zahar kawai zai banda da asar shi kenan ruwansa. Shi ne a yusti ba hata? Au a karaja ba da mustabahi. Au a karaja ba da mustabahi. Ya cire wani tashe cikin mustabah abin da yake an halarta. Ko kuma ya yi aniya kawai sallah zai ba tsawafi ba, ban da tsawafi. To duk dai al'alarsa ta yi, ko na yi niyya da tsawafi kawai zai yi. Zama al'alarsa ta yi. Amma iya abin da ya yi dankan iyakacinsa kawai zai yi. Na'am. iyakacinsa zai shi zai fara yi idan ya yi shi to an yana da ibaha kuma an halasta masa zai iya yin aunawa mutlaka au nasiya hadasan la akhrajahu ko kuma yawanci hadisi ya mance misali wadiya su a jikinsa na'am ko ya mance ya yi hutu. Ya manta, kawai dai sai zo kawai dai zai alwala. Misali waje ya fita a jikinsa kuma ya yi bawali. Kawai sai ya yi tsarkinsa kawai. Ya yi tsarkinsa ya zo yi alwala. Amma a niyansa wato bai yi niyan yanzu zan yi alwalar da wadi ta karya min ba ko alwalar da bawali ya karya min ba amma dai ya wanke wajen da niyan tsarki ɗaya to yanzu tun da ya manta da nan ko kuma ya hutu ya manta na
sai da ya gama alwalan sai ya tuna a ashe fa alwala ta faɗa zuciyar ga dalilin da ya sa ta karye na wani da na zo alwala na manta ma in ma halarto da abun bare in ce wato har da shi na yi maganin shi ne na to alwala ka ta yi na amma karige ya ce la in la akhraja amma banda in ya cire wani hadasi din saboda me za ta mutu naqut yace nayi niyyar yin alwalan nan saboda nayi bawani amma banda hutun da nayi dazu na'am an samu ta naqut Hmm.
yanzu alwalan ba ta yi ba na'am ko kuma wannan hutu nayi alwalan ta warware to idan ta zan sake alwalan ba dan bawalin da naje nayi ba na'am alwala nan ma ya waro nan ba ba ba ta yi ba ke na'am amma in mantawa yayi shikenan ta yi aunawa mutlaqat taharati ko kuma da yazo kawai yayi niyyar sarki kawai na'am
sarki kawai na yi niyyar yin alwalan nan saboda wato mutlaƙin tsarki kawai bai- ba tare da wato kawai ni dai zan yi tsarki jikina dai da da najasa ko da janaba ko da hadasi ko da kawai dai zan yi to nan ma bata yi ba na'am amma bata yi ba saboda me akwai taraddudi cikin niyya babu jazam na'am ba yankakkiyar niyya na'am Eh, la in akrajahu la inna wa mutlaq at-taharati haka da karatu ne na'am amma yace auna fi hadasa la akrajahu auna wa mutlaq at-taharati kenan dole kai in za ka yi alwalan kai niyan abubuwa ayyanannu wanda ka san su ne ake alwala dan su dan su kawai za ka yi amma kawai ni kawai zan yi alwala ne kawai yanzu me ya same a duk ma abin da ba ya same ma dai kawai ni yanzu alwala ban a to shara ba sai dan dole sai ka san dan me yasa za ka yi alwalan yanzu na'am
ta daɗin me ya same ta kuma da yanzu alwalan me za ka yi da ita na'am kamar yadda za mu karanta nan yace au istibata ma na dibata lahu ko kuma yayi alwala da niyan halatta abinda mustahabbi ne wato ayi alwala dan sa misali zai karanta alqur'ani sai niyya yace nayi niyya zan yi alwala dan karanta qur'ani kawai na'am yanzu ba zai sallah da ita ba na yi niyya zan yi alwala zan in je ziyara kawai ko zan yi bacci na'am abubuwan da aka ce mustahabbi ne a yi musu niyya a musu alwala in za a yi su ba dole ba na'am to idan ka yi su to alwalar ba za ka yi kuma aikin dole da ita ba na'am
sai ka tsaya a mustahabobinka kawai amma in kai niyyan alwala dan sallan farilla misali kaga ita dole ne to duk abun da yake mustahabbi ne za ka yi da shi na'am
aw qala in kuntu ahadastu falahu na'am yace to yanzu zan yi alwala idan ma na yi hadasi alwala na karye to kawai dan sana ne to to nan ma dai bata yi ba na'am to sai ka ayyana ko kuma ka ayyana hadasin da shi saboda shi zaka yi ko kuma kawai zaka sabunta alwalan ka ne na'am ka samu matsaya guda daya amma ba in nayi to nayi masa ba in ban yi ba kuma to me matsayinka na'am
in kuntu adastu falahu Ah, yace au jaddada fata bayyana hadasu bi na'am ko kuma mutum yana da alwalansa a ganinsa sai ce ya kamata in sabunta alwalan nan na'am sai sabunta alwala shi yanzu a a itikadinsa sabunta alwala ya dama yana da shi Hmm.
sai dai idan da alwalan sai ya tuna ah kamin yayi wannan ta biyun fashe yayi hadasi na'am
kamin yayi wannan ta biyun Hmm.
ta sabuntawan yayi hadasi yayi hutu ko yayi bawali ko yayi wani abu ne da yake karya alwala na'am to wannan ta sabuntawan ta ɓaci Ya ce wa. na'am eh saboda dama niyan sabuntawa ba niyan farawa ne na'am
aw taraka dum hatan kan gasalat niyatin kab na'am ko kuma yayi niyyar sallan yayi niyyar alwala saboda sallar farilla na'am ko saboda aikata wani abu to sai bar lam'a mun san ku sai ku sai lam'a tun akadari mm idan mutum ya bar lam'a yayi sallah eh, abun nan shikenan lokaci ya fita shikenan amma dai zai zai zai zai zai gyara ta saboda sallar da za ta zo gaba to mutum ya bar lam'a bai wanke ba gurin wankewa ko ko lam'an wajen shafa bai shafe shi ba misali wankewa kamar fuska ko kafa shafa kuma kamar kai misali to sai ya zo ya ya sake yin wata alwala to ita wannan alwala ta biyu na'am sai ya mata ni ita ita alwala ta biyun nan sabo ba saboda farilla ya yi ta ba. saboda mustahabbi ya yi ta to sai lum'ar tasa sai ta wanku na'am
dalilin wannan alwalan ta mustahabbi to yanzu babu ba wacce alwalan babu ita ke na'am
abinda aka yi da ita ya samu matsala na'am ko kuma wankan janaba yi sai bar lama a kafarsa ko fuskarsa ya gama wankan janaba sa sai zan zai yi alwala amma alwalan saboda zai karatu ne ko zai yi ta ko saboda zai yi wani abu zai yi ta to sai yayi wannan alwalan ta ta mustahabbanci sai ta wanke wancan lam'a ta wankan janaba na dole to yanzu wancan gurin bai wanku ba ke na'am dole ya an sake أو فرق النية على الأعضاء ko kuma ya rarraba niyan akan gaɓoɓinsa niyan ya rarraba ta kan gaɓoɓinsa na yi niyan wanke fiska niyan wanke fiska daban na yi niyan a shafar kai shi ma niyansa daban na'am
na yi niyan wanke kafa shi ma niyansa daban na'am gaɓoɓin duka ya rarraba musu niyya to wai alwalan ta yi ko ba ta yi na'am
to a nan a wajen shehu khalilu a muktasar ɗinsa ba ta yi ba na'am
saboda niyya abu ɗaya ne kuma bai halatta a jazza'a ta ba na'am niyya abu ɗaya ne na'am bai halatta a- a daddatsa ta a rarraba ta ba na'am kawai aka yi ta an yi ta kawai na'am to da kawai in ka zo na yi niyyan alwala na'am shi kenan Mm.
sai kai ka kama duk da dai wasu malamai suna ganin a malikiyar ma wasu malamai suna ganin ta yi na'am niyan wanke fuskarka daban na'am niyan wanke hannu daban na'am niyan wanke kafa daban Mm.
niyan shafan kai daban niyan na'am wasu suna ganin alwalar ta yi haka. amma a nan shi khalil mun gani ya ce ba ta yi ba na'am aw farraqa niyyata ala al-a'dha wal azharu fil akhiri na'am
ya shi ma kai khalil ya dawo yace abin da ya fi bayyana wajen ibn rushd na'am na'am wato an tafka sabani ne kan wannan ka rarraba niyya kan gabobin ka na ibada to akai sabani a malikiyan da yawa to ibn rushdin dama shine mai wannan fil din shi kuma na'am
to da ya leƙa ya tantance sai sai kai a ce alwalan ta yi shi na'am shi ya fi a kan aka wato a saɓanin magabata da kaga ya ya kawo ba zahiri yake ba azharu asbalu tabdil ne na'am asbalu tabdil wa ubuha ba'dahu na'am
haka nan kuma da bacewar niyya na'am
bacewarta bayan an yi ta na'am ko bayan alwala ɗin na'am
mutum ya gama alwala sai ya manta ma ya yi alwala a duniyan
to kaga ta tafi kenan niyyar ma ta tafi gaba daya na'am
to daga baya sai ta- da- da da za a yi sallah sai a ina da alwala dai ashe to shi kenan shi ma ya ci ashe na'am shi ma wala zaharun ne kenan eh na adafi wa eh na'am wa radduha wa wa rafduha ko na'am haka bata niyyar na'am
yanzu nan wa uzubuha ba'da huwa rafduha muntafaru na'am ga kabar din nan na'am tafiyar niyan bayan ka kulla ta sai ta tafi kawai kai ne ne ka karasa ko kuma ma kace kai kai kana da alaka san kana da layi kace ka fasa sai yanzu kan ma ba ni da alaka kuma ka san bata karye ba na'am daga ba kuma kace kai ina da alaka to muku ta faru ba komai an an yi afuwa na'am
ah yace wa fi taqaddumiha bi yasirin kilaf na'am na'am amma niyya ta gabaci alwala da ɗan lokaci kaɗan to akwai saɓani na'am
an gane mutum yanzu ya yi niyyan alwala amma sai azima sai ya fara alwala na'am
shi ta yi ko dai yanzu tun da an samu ɗan lokaci kaɗan in yanzu zo da ya sake ta zaɓi niyya shi da na'am malam sun saɓani to wannan dai shine maganar niyya da yadda yake za mu tsaya nan za mu tashi wasu nan na'am tunda dai an a- abin nan yau ran dawowa ne a kan niyan nan akwai imamul karafi na'am in kan waye karafi babba ne cikin malaman malikiya ya yi wani littafi littafin gaba ɗayansa akan niyya ya yi shi na'am suna littafin al'ummiya fi Na'am.
idrakin niyya na'am al'ummiya fi idrakin niyya ya masa badi goma shi karafi dai na'am badin farko fi hakikatin niyya wa menene niyya na'am menene niyya na biyu kuma a ina ake yin niyya fi na'am mahalli hamdal mukallafi ke na'am mahallin ta daga baligi wanda aka ce niyya ne mahallin niyya na uku kuma me dalilin cewa niyya wajibi ne?
na'am
na hudu kuma me yasa aka ce ayi niyya hikmatu ijabiya me yasa aka ce dole sai an yi niyya na'am na biyar kuma me da me ne yake dole yake fara masa niyya na'am na shida kuma sharuɗan niyya ne na bakwai kuma rabe-rabe niyya samun niyyaci na takwas kuma wato rabe-raben wanda zai yi niyya a samun manwi shi a- a- can can a samun niyya rabe-raben niyya niyya kala nawa ce nan kuma rabe-raben shi ne niyya rabe-raben mutane na tara kuma wato ka ma'anar ma'anar faɗin meni- eh, malamai na'am
da malamai suka ce mai alwala zai yi niyyar raful hadasi to me ma'anar wannan na'am ba yanzu yanzu mun karanta a mutu fadi za ka yi niyyar raful hadasi to me ma'anar wannan na'am kaga akwai karatu da yawa a ƙarƙashin wannan. na goma me ma'anansu da suke cewa niyyatu taqbalu rafda na'am niyya za ta iya za ta karbi korewa in ka kore ta dai ta kore na'am to karafi ya yi magana mai yawa sosai a ciki lalle ah, ɗalibai in aka samu littafin za a ji daɗin sa kwarai da gaske al'ummiya fi idrakin niyya insha Allah Allah ka ba mu. za mu tsaya nan insha Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عبد والخاتم لما سبقنا في الحق العادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين